أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم من ولا لتاشي ندالي يا زام تاشي شافي نهم سند بيو آه آه قراتم ده يقباتا muna je har yanzu ya koma cikin yaban shi shehu shehu malam nasiru yadda yake cewa ɗaukaka ta tabbata ga dir'ata kasancewar ta ƙasa ce ta mala eh ɗaukaka ta tabbata ga magarib kasancewar ita dir'ata tana cikin magarib yace kai sawa madaukakiya ta samu ɗaukaka kasancewar malam yana cikin ta to shine zai ci gaba yace shamsu zamani wa sa'aduhu wa malazuhu wa jadal muhyili wa bunyatal mustarshi mustarshidi shamsu zamani wa sa'aduhu wa malazuhu wa jadal muhyili wa bunyatal mustarshidi mustarshidi yace shamsu zamani shi shehu malam nasiru shamsu zamani shine rana ta zamani shine shamsu zamani shine rana ta zamani mana shi ya haskake zamanin gaba ɗaya da iliminsa da ma'arifarsa da tarbiyarsa duk wanda za su ɗauki shamsu zaman ko kuma za su ɗauki shamsu zaman rana ne ta zamani duk zamani ko ina an san shi ko kuma wannan ma'anar za ta fi kyau shamsu zaman shi rana ne ta zamani ma'ana duk zamani ya cika da hasken koyarwansa da tarbiyarsa da iliminsa wa sa'aduhu kuma shine arzikin ma zamani wa malazuhu kuma shine ma mafakar zamanin wajadar muhili shine girgije wanda ya zo lokacin fari shine wajadal muhili shine girgije na fari lokacin da aka yi fari ya zama babu ruwa to shine girgijen da ya zo shayar da duniya ma'ana kafin shehu malam nasir ya zo duniya kamar duniya tana cikin fari ne tana buƙatar malaman da za su mata aiki irin su shehu malam nasiru kuma babu to amma da ya zo to shikenan sai ya zama kamar an yi fari kuma an samu ruwa shine wajadal muhili hakan nan shi ruwan sama ne wanda ya zo bayan fari wa guniyatul mustarfidi kuma shi ganima ne wa guniyatul mustarfidi shi ganima ne ko kace shi wata iriyar wadata ce mustarfidi ta mai neman kyauta wanda yake neman kyauta ne aka bashi to shine shamsu zamani shi shehu malam nasu shi rana ce ta zamani wa sa'aduhu kuma shine ma arzikin zamanin wa malazuhu kuma shine ma mafakar zamanin wajadal muhili shine ruwan sama na fari wa guniyatul mustarshidi kuma shine ganima ga masu neman fa'ida ga masu neman kyauta faddaharu nurul layluhu wa naharuhu min nurihi mu'dan yadal muta'abbidi faddaharu nurun layluhu wa naharuhu min nurihi mu'din yadal muta'abbidi yace faddaharu nurun layluhu wa naharuhu faddaharu shi zamani lailuhu wa naharuhu lailuhu daransa wa naharuhu da ranarsa nurun gaba ɗaya sai suka zama masu haske min nurihi saboda hasken shehu malam nasiru dare da rana sai zama koyaushe ma haske ne saboda hasken malam nasiru amma wannan duk dai muna duk dai masu karatu da sun fahimta haske irin na ma'arifa da ilimi yake nufi mu'udin ya dilmuta abidi shine mai kama hannun mai yin bauta mu'udil yadil mu'tun yadil muta'abbidi shine mai kama hannun dukkanin wani mai yin bauta duk wanda zai yi bauta ya ba Allah to shi ma Nasir shine zai kama hannunsa ya tallafa shi ya taimake shi wajen yin wannan bautar shine lailuhu wa naharuhu nuru eh faddaru zamani gaba daya lailuhu wa naharuhu nuru dare da rana gaba daya suka zama masu haske min nuri saboda haskensa mu'udin yadil muta'abbidi shine mai kama hannun dukkanin mai yin bauta حتى توهم سبع أمات له زوجنا من الروم بسبعة أعبد حتى توهم سبع أمات له زوجنا من الروم بسبعة أعبد to wannan baitin yana da ɗan wahala amma in Allah da zamu bi shi a hankali zamu gane shi insha Allah hatta tawahama kai mai karatu kai yanzu wanda muke karatu tare da kai hatta tawahama har sai kayi tunanin ka yi tafakkurin saba'a ummatin lahu ko ammatin saba'a ammatin lahu saba'a kwanakin nan guda bakwai a ce ladi litinin talata laraba alhamis juma'a asabat kaga kwana bakwai ko to waɗannan kwana bakwai din kai malam mai yin karatu tun da ka fara karanta littafin nan zuwa nan irin nasarori da kaji an ce shehu malam nasir ya samu da ayyukan da aka ce shehu malam nasir ya yi wa addini hatta ta wahama har sai ka yi tunani kai wannan mai karatu da muke karatu yanzu kake jina yanzu hatta ta wahama har sai ka yi tunani abin nan sai ya zo a kwakwalwarka saba'a su waɗannan kwanaki guda bakwai ummatin lahu ko kuma ammatin lahu cewa bayinsa ne yaya kake gani saboda tsabar abin da shehu malam nasiru yayi a zamani yayi abin da yake so to kai tsammanin saboda nasarorin da ya ci kai tsammanin kwanaki bakwai din nan gaba ɗaya ma bayinsa ne kaga bawan ka shine ba shi da yanci sai abin da ka sa shi ko in ka ga dama ka ce ya je gona in ka ga dama ka ce ya je ya ɗebo ruwa in ka ga dama duk abin da ga dama za ka sa shi ko to saboda yadda shehu malam nasiru yake tasarrufi a cikin duniya duk abin da yake nema na nasara ya ci to har sai kai mai karatu ka tunanin kai to anya ku kwanaki guda bakwai nan ku ba bayan ma shehu malam nasiru bane ina fatar an fahimta shine hatta ta wahama har sai kai tunani kai da kanka zaka yi tafakkuri kai mai karatu da kake jin mu cewa irin wannan nasarar da shehu malam nasiru ya samu saba'a in ka zo ka saba'an nan sai ka tsaya in ba haka ba baitin zai rikice ka kasa fassara shi eh saba'a cewa su waɗannan kwanaki guda bakwai ummatin lahu ko ammatin lahu cewa bayinsa ne ma gaba ɗaya. Zawwijina min rumin, zawwijina da aka aurar da su min rumin daga rum, aka aurar da su min rumin daga rum, bi saba'ata a abudi da bayi guda bakwai. Ka ji wani karatun ko ka ji ta shakwakiyar ko? Zawwijina da aka aurar da su min rumin daga rum bi saba'ata a abudi da bayi guda bakwai. A nan abin da baitin yake nufi waɗannan saba ummatin ɗin na farkon bayin nan guda bakwai saba ummatin bayin nan guda bakwai ɗin ana nufin bayi wanda suke baƙaƙe wannan saba ummatin baƙaƙen bayi shine kamar dare dare shine saba ummatin nan baƙaƙen bayi su ne dare kaga ai dare duhu ne da shi ko wani kuma saba'ata a abudin nan bayi ma maza kenan wannan ummatin din bayi ne amma mata wannan kuma sab'ati a abudin dinan shine bayi maza guda bakwai in ka kalla dare ai duhu ne da shi rana kuma haske ne da ita to har sai kayi tsammanin su waɗannan ku kwanaki guda bakwai sab'a kwanakin nan guda bakwai wanda dararen su ummatin lahu kamar kuyanginsa ne bayi mata zawujina da aka aurar da su min rumin daga rumawa kaga rum su kuma farare ne ma'ana rana kenan bisa ba ta abudin ya aurar da su ga bayi guda guda guda bakwai kaga anan abin da yake nufi bayin kaga guda biyu ne darare guda bakwai kai kai tsammanin kuyangin sa ne mata rana guda bakwai lokacin rana shi kuma kai tsammanin kuyangin sa ne maza sai ya aurar da su waɗannan kuyangin sa mata din waɗannan kuyanginsa mata ɗin sai ya aurar da su waɗannan bayansa maza ɗin kaga an yi aure kenan ko to ya kake ganin bayinka maza guda bakwai da bayinka mata guda bakwai sai ka haɗa ka aure wannan ka aura a wannan wannan ka aura a wannan yaya kake gani in sun haifi ‘ya'ya nawa ne ne ba naka ba ne to abin da yake nufi wai dare da rana dare da rana na kwanakin nan guda bakwai gaba ɗaya kai ka yi tsammanin rana gaba ɗaya wuni gaba ɗaya wannan wunin gaba ɗaya kamar bawansa ne namiji shi kuma daren wannan wunin kamar baiwarsa ce mace sai ya haɗa su aure kaga da dare da rana kenan duk ya zama mallakin malam ne sai abin da ya ga dama yayi to wannan tashbihi na cewa irin nasarorin da malam ya ce Allah ta da yan sun gane wannan baitin saboda baitin yana dan wahala eh yana da dan wahala sai an kula da kyau hatta ta wahama har kai ne karatu sai kai tsammanin saba'a kwanakin nan guda bakwai ummatin lahu bayinsa ne bayinsa ne mata zawujina da aka aurar da su min rumin daga rum mana fararen mutane kenan bi sab'ati abudi aka aura musu aka aura musu bi sab'ati abudi da bayi guda guda bakwai dare da rana kenan na makon kenan gaba daya to saboda nasarorin da ya ci kai kai tsammanin dare da rana duka bayinsa ne kuma ya hada su aure ya aurar da su shine kaga shehu malam nasir ya ci nasara a dare ya ci nasara a rana kenan abin da yake so yake yi da rana abin da yake so yake yi da daddare ya ci nasara ta kowane bangare zammar rika ba musharrikan fa ajibtu fa fa ajibtu man shamsun tusharriku fawqa zaharil fadfadi ذم الركاب مشركا فعجبت من شمس تشرك فوق ظهر الفدفد ذم الركاب saboda zai shiga maka bayani ne game da abin da ya shafi zuwa aikin hajji na shehu malam nasiru zammar rikaba shi shehu malam nasiru kabar ya jagoranci ya ja arrikaba ayari na raƙumi shine zammar rikaba ya ya sa ragama wa raƙuma ya ja su musharrikan yayi gabas zai je aikin hajji kenan fa ajibtu sai nake mamaki lokacin da shehu malam nasiru ya haɗa kayansa ya tafi gabas zai je makka kenan ya aikin haji fa ajibtu sai nake mamaki min shamsin cewa ga wata iriyar rana tushar riku da take haske fauka zaharil fadfadi a bayan fako shine fauka a bayan zahari bayan fadfadi fako da shehu malam nasiru ya kama hanya da tafi aikin haji to shi kansa shi ma nasirin ai shi ma rana ce tunda a baya ga gaya maka cewa shi shamsu zamani ne to yace to fa ajibtu sai nake mamakin min shamsin ga wata iriyar rana tushar riku da take haske fauka zaharin fatfadi amma kuma ita a bayan fako take tafiya ba a sama take tafiya tare da rana take tafiya a sama ba shine dai shehu malam nasiru hatta bada li annahu annaha shamsu duha zahabat liman dala'ihal ajal lil asadi حتى بدا لي أنها شمس الضحى ذهبا لمطلعها الأجل الأسعد حتى بدا لي har sai ta bayyana gare ni annaha cewa ba ita wannan ranar shamsu duha ita ce ranar walha shi shi Umar Nasiru ashe shine ma fa hakikanin ma fa ranar shine hatta badali har sai ta bayyana a gare ni annaha cewa fa ita din shamsu duha ita ce ranar ta walha zahabat ta tafi gabas ne shine zahabat ta tafi ne limatsala'iha saboda ta je wurin da suke hudowa al'ajalli wanda shine mafi girma al'asadi mafi ɗaukaka shi shi malam nasur yayi gabas kuma shi ma rana ne to rana kenan ta tafi inda take faɗowa kaga rana za ta je ta haɗa rana kenan ina fatar an fahimta shine zahabat ta tafi limatsala'iha zuwa ga gurin fudowarta al'ajalli wanda shine mafi girma al'asadi wanda yake mafi ɗaukaka وجدا بلا وجدا جلا بالغرب محلا فانجلا للشرق للشرق رائه مزنه والمقتدي وجدا جلا بالغرب محلا فانتهى للشرق رائه مزنه والمقتدي وجدا شيخ مال الناصر وجدا wani irin girgije ne jala mahala wanda ya yaye fari belgarbi a magarin shi shi malam nasiru shi wani irin girgije ne da ya yaye farin da yake damun magarin shi ne wajadan wani irin girgije ne jala da ya kawar da mahalan fari belgarbi a magarin fantaha lisharki bayan ya gama da magarin gaba ɗaya ya kawar mata da farinta fantaha lisharki sai ya nufi gabas sai ya nufi gabas ya gama da aikin yamma kenan ra'ihun musulhi eh ra'ihun musulhi wal muqtadi eh ra'ihun musulhi wal muqtadi li sharqi sai nufi yamma ra'ihun musulhi ruwansa mai sammako a ra'ihun musulhi ruwansa mai zuba da yamma wal muqtadi da kuma ruwansa wanda yake zama da samma yake zuba da safiya sai tafi kenan ya gama da magarib zai je kuma can su ma masharik gaba shi kenan su ma je yaye musu farin su shine ra'ihu muslihi girgijan sa mai zuba da yamma wal mugtadi da kuma girgijan sa mai zuba da yamma fanta hali shirki sai nufi gabas ma'ana ya gama da mutanen magarib ya shayar da su da ilimi da ma'arifa komai ya musu to ya tafi mutanen can ma kuma zai je shayar da su وولي قوم آب نحو ملكه مستعرسا للعهد كير موفله to tunda daman aikin hajji zai tafi kaga zai je biya bashin Allah kenan wa waliyi qaumi shi wannan shugaba na mutanen magarib din eh shine shi malam nasu wa waliyi qaumi shugaban mutanen magarib aba sai ya koma na hawa malikihi zuwa ga ubangidansa ko a ce aba na hawa maliki ya koma zuwa ga ubangidansa mana ya koma zuwa ga Allah da manzon Allah saboda aikin haji kiran Allah ne in ka ji ma zaka ce labbaika Allahumma labbaika na amsa kira ko to shi wannan wali kaumi shi wannan shugaban mutanen Aba ya koma na hawa maliki zuwa ga zuwa ga ubangidansa shine Allah da manzon Allah mustahadisan lil ahadi yana mai cika alƙawari khaira muwaffidi fiyayyen mai cika alkawari shi shehu malam nasiru fa ta bi mansuril wilayati saniyan aw fa biha mimma ata badi badi fa ta bi mansuril wilayati saniyan aw fa biha mimma ata badi badi to shi ma wannan baitin yana daga cikin baitoci da wannan da na kasan sura da dan wahala fata sai shehu malam nasir ya zo manshuril wilayati yana mai zuwa da takarda da shugabanci cewa an riga da ita can magarib ba an ce nan ya bar magarib ya tafi can masharq ya tafi makka ba to fa'ata sai shehu malam nasir ya je can makka manshuril wilayati yana mai abin nada wilaya in an ce manshuril wilaya shine kamar certificate da ake bawa mutum bayan ya ci zabe da gwamna da dan majalisa da shugaban kasa duk wanda ya ci zabe aka ce ya tabbata shine shugaban kasa to akwai certificate da ake bashi wanda shine shaidarsa na cewa shine wannan shugabancin a kaddaranta ce mutum ya ci mulki ba bashi certificate ba to hankalinsa da hankalin mabiyansa gaba ɗaya zai tashi to wannan certificate din da za a baka wanda ita ce shaidar ka ta cewa kai ka ci wannan zaben kai ne shugaban kasa ko kai ne gwamna ko kai ne sanata ko kai ne dan majalisa to wannan takardar ita ce manshurul wilaya takardar da take nuna shaidar kai ne shugaba to fa'ata sai shehu malam nasir ya je ya zo manshurul wilayat yana mai zuwa da takarda ta walici ta nadi saniyan nadi irin na biyu magarib kan ba an ce shine shugaban mu ba ba ta ba ce wa wali qaumin haba na hawa maliki ba an ce ai shine shugaban mu na magarib shi shehu malam nasir ko to da yaje can din ma sai aka sake nada shi can din ma shine shugaba kaga duk malaman da suke can da waliyai kaga duk za su kama kafa su kenan to wannan shine saniyan na biyu kenan bayan nan ma shine shugaba da yaje can din ma sai aka ba shi certificate cewa can din ma shine shugaban malamai masu tarbiyya da shehunai masu tarbiyyantar da mutane zuwa ga Allah eh aufa biha da yaje da ita mimma ata da abin da yazo badi badi badi badi mabayyanin al'amari shine badi badi in an ce badi mabayyani badi kuma farko amma wannan badi badin kamar collective noun ne badi badi kusan collective noun ne ba cika raba su ba tarkibul masjid ne badi badi idan balarabe ce badi badi suna cewa kuma badi bada duk suna fada ko badi badi ko badi bada shine kamar abin da ana ganin sa za a gane shi ana ganin sa kawai za a gane akwai abin da in ka zo sai kayo mutane interpretation ka ce wannan abin shine kaza ni ne wanda in zo daga guri kaza kaza kaza ka gabatar da kanka a samu wasu mutanen da aka san su su tashi su yi bayani su faɗi kai wane ne to shi kuma badi badi shi ne wanda kawai da an ga mutum kawai an san shi waye ba sai an ce ai shi ne ya zo daga guri kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza ba shi ne badi badi wannan badi badin zan ɗauko wata kisa Allah sa da ka ta ɗauki hankalinmu lokacin da Shehu Ibrahim ya zo an kawo daga cikin gwamnoni an kawo Audu Bako akan wai ya zo ya gaisa da Shehu Ibrahim. Ya zo zai gaisa da Shehu Ibrahim sai wani daga ciki ya tashi zai yi gaya wa Audu Bako wai wane ne Shehu Ibrahim. Har zai fara magana sai Audu Bako ya ce wannan ba shine malamin Shehu Tijjani na ‘yan mota ba aka ce shi ne. Ya ce wannan ba shine malamin Shehu Atiku na Sanka ba aka ce shi ne. Wannan ba shi ya ce to ni da in san waɗannan mutanen ta yaya za a tsaya kuma ana min bayanin wannan. Yadda in san wani in san wani aka ce wannan malamin su ne. To wani bayani kuma za a mun kuma a kansa. ina fata an fahimta to wannan shine badi badi in balarabe ce badi badi shine abin da kawai da ta gan shi ba sai an ce maka gashi gashi gashi ga yadda yake ga yadda yake ba to shi shi malam nasiru fa'ata sai ya zo bi manshuril wilayati da takarda ta shugabanci saniyan na biyu cewa can din ma shine shugaban jagororiya zuwa ga Allah aufa biha da ya zo da ita mimma ata mimma ata abin nan da shehu malam nasir ya zo da shi badi badi shine mabayyani na farko wanda da an gan shi kawai an san shi waye ba an su ma mutanen can ba wai an musu karin bayani bane ba fa an ce wannan shine wani a'a kawai da sun gaji sun san shi wane ne wannan ita ce fuskar wannan baitin ta farko sannan kuma yana da wata fuskar ita ma ta biyu amma dai mu isa wannan fuskar ta farko din saboda baitin na dan wahala amma dai Allah sa an bi gane shi ma haka وفى مقامات الهدى فسمت به لمقام إبراهيم همة ممهدي وفى مقامات الهدى شيشه مال الناصر وفى ya cika makamatil huda mukamomi irin na shirya saboda shi mataki na wilaya mataki mataki ne yau kana kan mukami kaza gobe kana kan mukami kaza jibi haka ita kanta na suna ga mukami iri kaza kaza ne yau kana kan wannan mukamin gobe kana kan wannan jibi ka bar shi ka ɗara wancan to wa fa makamatul wilaya makamatul huda shi shi malam nasir ya game ya cika dukkanin duk mukamai na shari'a wannan mukamin tasawufin da ce yanzu mutum yana kan mukamin tauba yana kan mukamin inaba yana kan mukamin to duk ya gama da su shi shehu malam nasir fasamat bihi sai ka ce himmatu himma mumhibi ta mai zabura fasamat bihi sai ta ɗaukaka shi shehu malam nasiru li maqami ibrahim zuwa ga maqami ibrahim yaje aikin haji aiki aikin haji wajen maqami ibrahim kaga yanzu nan ya shigo cikin makka kenan wannan ita ce fuskar shehu wannan baitin na farko eh wannan ita ce fuskar wannan baitin na farko an gane wannan fassara to akwai fuska ta biyu kuma wafa maqamatul huda shi shehu malam nasiru ya cika muqamai gaba ɗaya na na shari'a sallah azumi zakka aikin haji duk wasu abubuwa da ya mukamai wanda shika-shikan musulunci nan yayi sallah yayi zakka yayi azumi tauhidi aikin haji duk waɗannan mukamai guda biyar mukamul islam din da mukamul iman da mukamul ihsan duk shehu mal nasir ya gama da su ina fatar an fahimta shine wafa maqamatul huda ya gama da mukamomin shari'a gaba daya ya gama da shika-shikan musulunci ya hau mukamul Islam ya gama da shi ya koma mukamul iman ya gama da shi ya hau mukamul ihsan shi ma ya gama da shi to bayan ya gama hawa waɗannan mukaman gaba ɗaya himmatu mumhidi himma ta mai zabura fasama sai ta ɗaukaka bihi da shi malam li makamin ibrahim zuwa ga makamin ibrahim a tsari na wilaya da tasawufu akwai abin da suke kira su waliyai duk wani babban waliyi akwai waliyan da suke hawa kan mukamin wasu daga cikin annabawa akwai wanda waliyi ne amma annabin Musa ya gada a wilaya sai kaji ana cewa Musa wiyil muqam muqam akwai wanda annabi Isa ya gada sai a ce Isa wiyil muqam akwai wanda annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya gada sai a ce Ibrahimiyal muqam to shi wannan Shehu Malam Nasu da ya gama hawa muqamin sa daga cikin annabawan da ya gada a wilayarsa ya gaji annabi Ibrahim ne shine himmatu mumhidi himma ta mai zaburarwa mai ɗaukakarwa fasama sai ta ɗauka bihi da shi li makamin ibrahim ga makamin ibrahim shine makamin nan ne na wilaya kowane waliyi akwai annabin da ya gada wani annabi isa ya gada wani annabi nuhu ya gada wani annabi musa ya gada to haka za ka samu dukkanin waliye kowane waliyi akwai annabin da ya gada wanda daga wannan annabin ake bashi madadi wanda kuma in ka karanta tarihin wancan annabin ka ga me yayi in ka zo ka kalli rayuwar wannan waliyin za ka ga take-takensa kusan irin wancan mukamin wannan annabin yake bi kuma ko a sahabbai an samu wanda suka yi wannan ko duk da dai kar mu shiga karatun ya tsawo sosai amma har a cikin sahabbai ma an samu wagada ila baitul matafi bu'aida ma abha matafin lil wufud summari wagada ila baitul matafi wagada sai malam wagada ya tafi ila baitul madafi zuwa ga daki wanda ake yi masa ake masa dawafi shine ila baitul madafi zuwa ga dakin da ake masa dawafi malam ya tafi wannan gurin bu'aida ma adha mudafan bayan ku malam shi ma fa ya kasance mudafan shi ma abin yi wa dawafi ne abin da ake masa dawafi shi ma ya je wajen wanda ake wa dawafi wai ka'aba ga ka'aba kenan shi malam ka'aba shi ma dakin Allah ka'aba amma bambancin malam shi ka'aba ne amma ga ɗalibai ɗalibai masu zuwa neman ilimi za su zo su kewaye shi muridai masu neman tarbiyya da suluki za su kewaye shi to shi ba malam ana masa ɗawafi amma shi wanda suke masa ɗawafi ɗalibai ne masu neman ilimi da masu neman suluki kaji fa shine wagada ila baitul madashi sai malam ya tafi zuwa ga ɗakin da ake masa ɗawafi bu'ai da ma adha muqafa bayan ku malam shi ba fa ya kasance shi ma fa ana masa ɗawafi lilwufudi ga baƙi sun madi masu nufin neman ilimi sau da haka shi malam ba aikin hajji ake zuwa amur ba ba kewaye shi ake ake zaga shi ake labbaika Allahumma labbaika ba kar ka kai mu gaba yace a lilwufudi ga baƙi sun madi masu nufin yin ilimi ɗalibai masu yin ilimi ne su neman ilimi da muridai masu neman tarbiyya da suluki su ma sun zo sun kewaye malam shi ma malam ana masa tsawafi amma shi ɗalibai da suke masa tsawafi su kewaye shi suna neman karatu da ma'arifa shi kuma ai ɗakin Allah ai wannan Ka'aba ita ma kewaye ta ake ake mata dawafi to wallahu ta'ala alam Allah ya sa an fahimci wannan karatun ne saboda baitocin suna da dan sarƙaƙiya in ba ba a hankali ba sai ya zama an kasa gane su wallahu ta'ala alam